أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ما هك السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin 22 ga watan zulhijja hijira na da shekara 1444 wanda ya daidai da goma ga watan julai shekara ta 2023 miladiya domin ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai suna la ilaha illallah littafin da ya tattaro ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da kuma wani ɓangare na falalolinta واللفر فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد بن سعيد الإسلام منا روقون أبنجي تعالى mawallafin wannan littafin Allah ya sanya masa a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai din da muka karanta kuma muka fahimta Allah ya sa karatun da muke kullum ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba kakaninmu da iyayenmu malumanmu yayu da kannai da abokanai waɗanda suka riga mu rasuwa ubangiji ta'ala ya musu rahama Allah ya kai haske makwancinsu mu da muke raye kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da ararran da ya bar mana zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi marasa lafiya na gida da na asibiti ubangiji ta'ala ya ba su lafiya Allah maɗaukakin sarki ya sa jinya ta zamo kafara ce gare su mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya da wadata da kwanciyar hankali da aiki da aran lafiyar da ya ba mu zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi a satin da ya wuce ko darasin da ya wuce shine darasinmu na goma sha biyar a wannan littafin yau kuma cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki insha Allahu zai zama darasinmu na goma sha shida kuma muna shafi na 22 ne daidai a littafin ina ga za mu iya ce daidai tsakiyar sama kenan muna kan fasalin da ke malam yake magana akan sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah kafin malam ya fara gindayo ko ya lissafo mana sharuɗan sai ya ci gaba da ƙara maimaita mana jaddada mana ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah domin fahimtar ma'ananta shine addinin gabaki daya domin addini gabaki daya akan ta ya doro idan dai aka ce Allah ya azurta mutum da fahimtar wannan kalma da kuma doruwa akan ta wannan kalma ta la ilaha illallah kai tsaye zaka ce Allah ya azurta mutum da addini amma idan aka samu akasi aka ce mutum bai fahimci wannan kalmar ta la ilaha illallah ba to kai tsaye da aka iya ce an masa jarabawa ta rashin addini don ga baki ɗaya addinin a kan ta ya ɗoro allah ya azurta mu da fahimtar ta da kuma aiki da ita mun tsaya gabar da malam ya ce walau hasala lil abdi lazzatun wa sururun bi ghairi llahi fala yadumu zalik da dai a ce wasu jin daɗi da farin ciki za su faru ga bawa ba tare da Allah a cikin al'amuransa bai ce to wannan jin daɗin da farin cikin ba zai taɓa dawwama ba ya ce ba ma haka ba bal yantaqilu min nau'in ila akhar zai ciru daga wani nau'i zuwa wani nau'in daban min nau'in ila nau'in wa min shakhsin ila shakhsin haka kuma ya ciru daga mutum zuwa wani mutum din wa amma ilahuhu fala budda lahu minhu fi kulli halin amma Allah abin bautan bawa shi kan ba shi da makawa game da bukatuwa zuwa ga Allah a kowane hali mutum ya kasance yana da bukatuwa zuwa ga Allah wa kulli waqatin haka kuma a kowane lokaci bawa na bukatuwa zuwa ga Allah wa aina ma kana fa huwa ma'ahu duk inda bawa ya kasance Allah dina tare da shi yana da bukatuwa zuwa ga Allah ina ga kuma haka abin yake mala yace wa ma'ana shahadati an la ilaha illallah shine farkon darasin mu ba mala yace ma'anar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shine al-i'tiqadu wal iqraru annahu la yastahiqqu al-ibadata illa Allah yace ma'anar bautawa ko shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shine al-i'tiqadu kudurcewa a zuciya ƙudurtawa wal iƙararu da kuma tabbatarwa a ƙudurce mi a tabbatar da mi shine annahu la yastahiqqu ibadata cewar babu wanda ya cancanci bauta annahu la yastahiqqu ibada lalle babu wanda ya cancanci a bauta masa kowace irin bauta ce illa Allah sai Allah madaukakin sarki Allah ya sa muna tare babu wanda ya cancanci a bauta masa ko ma wane ne ko da kaga su nau'in mutane iri kaza sun riki wani ko wani abu suna bauta masa to suna bauta masa ne ba dan ya cancanci a bauta masa ba shine la yastahiqqu ibadata illa Allah ba wanda ya cancanci bauta sai Allah shi dai wancan abun ko wannan abun da waɗancan ko wasu suka kama suke bautawa kawai ƙarancin nazari ne tattare da su ko ƙarancin tunani jarabawa ta shiga ƙwaƙwalwarsu suke bauta masa amma ba don ya cancanci a bauta masa ba jama'a muna tare hasali ma inda nazari zai shigo mai kyau tunani zai shiga mai kyau in ka tsaya ka kalli duk wani abu da wasu suke bauta sai kaga ta wani bangaren ma sun fi shi falala sun fi shi cancantar shi ya kamata ya bauta musu ba shi ba in ka ɗauko tun daga na farko waɗanda za su sassaƙa gunki za ka ga waye kamata waye cancanci ya bauta wa wani in dai akwai hankali kuma hankalin akwai za a yi aiki da shi ni da na sassaƙa ka na yi ka kai ya kamata ka bauta mun ko ni ya kamata in bauta maka jama'a muna tare ni da na haife ka a matsayin ɗa ni ya kamata in maka biyayya ko kai da na haife ka kai ya kamata ka mun biyayya misali haihuwa ma kenan fa ba halitta ba wanda kawai haifa kai an riga an gama halittarsa kaga inda hankali zai yi aiki wanda ya sassaka gunkin ya kamata shi ya kamata ya tsugunna ya durƙusa ya godewa wanda ya sassaka shi jama'a muna tare idan wani mutum ne kuma yana raye ko kuma ya mutu in ka tsaya ka sa su a jere sai kaga wannan ya fi cancanta ya bauta masa ba shi wanda ake bautawan ba ballantana kuma a ce wanda ya mutu ha shi da ya mutu yanzu ba tasa ta kare ba waye kamata ya bauta wani ya mutu gawa ce ya kamata a yi wa gawa hidima ko kuma waye kamata ya wani wanda baya nan ya mutu kuma an zo ana bauta masa kaga karancin hankali shi ya kamata ya buƙaci taimakonka na addu'ar ka yanzu ba kai ya kamata kuma ka bauta masa ba Allah ya fahimtar da mu malam yace dan haka kudircewa da tabbatar da cewar babu abin da ya cancanci bauta sai Allah waltizamu zalika da kuma lazimtar hakan wal amalu bihi da kuma aiki da hakan bayan mutum ya kudirce a ransa ya tabbatar da cewar babu abin da ya cancanci a bauta masa ya kuma lazimci hakan ina ma'anar ya lazimci haka kenan ko da yaushe yana tare da hakan a ransa kar a samu lokacin da kuma za a iya canza masa tunani ya ji yanzu ga wani wanda ya kamata a bautawa bayan Allah a'a ya lazimci hakan ya zama yana tare da hakan ya kuma doro akan aiki da hakan kar a samu ran da zai gushe akan haka Allah ya tabbatar da mu akan haka mala yace ma'anaha ijmalan ma'anarta a dunkule wannan kalma ta la ilaha illallah shine la ma'buda bi haqqin illallah babu abin bautawa da gaskiya ko bisa cancanta sai Allah maɗaukakin sarki yace a dunkula abin da take nufi kenan ko da an bautawa kaza an bautawa kaza an bautawa kaza ba cancanci a bauta masa ba Allah ne kadai ya cancanci a bauta masa wani da kaga ya riki babban malamin sa yana bauta masa yana bauta masa ba dan babban malamin nasa ya cancanci a bauta masa ba malamin nasa Allah malamin nasa shi ya fi cancanta wani da ya rike shehinsa shehin nasa shi ya fi cancanta a bautawa a a allan shehin shi ya fi cancanta a bautawa ba shehin ba jama'a muna tare waɗanda suka rike annabin allah misali annabi isa ɗan maryama annabi isan ya cancanci a bautawa ko allan annabin isa allan annabin isa shi ɗin ya cancanci a bautawa ba annabi isan ba shi ma bautawa allan ya yi jama'a muna tare don haka babu abin da ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki kaga fahimtar ta yana da sarkakiya sai wanda Allah ya ce maka ba ƙaramin taimako ba ne ba ƙaramar kyauta ba ce Allah ya sa ka gane wannan karatun wani duyar da da'i wallahi ba zai gane ba kawai wani Allah shi zai rika kuma shi yake bautawa ba ruwansa da bautar Allah Allah ya ganar da kowa da kowa malam yace wal uluhiyatu in an ce al'uluhiyya ma'anaha ma'anarta shi ne al'ibada bauta al'ibada ma'anar uluhiyya al'ibada ya ce wa min huna daga nan ne fahimtar ma'anar uluhiyya shi ne bauta ghalita kasiruna fi tafsiri la ilaha illallah da yawa suka yi kuskure suka rude wajen fassarar kalmar la ilaha illallah yace daga wannan ma'anar ta bauta din sai aka samu khalifa kasiruna da yawa sun rude sun yi kuskure fi tafsiri la ilaha illallah wajen fassara ko tafsirin wannan kalma ta la ilaha illallah wa fassaruha bi ghairi tafsiriha suka fassara ta ba da fassarar ta ba wa fassaruha bi ghairi tafsiriha suka fassara ta ba da ainihin ma'anar ta ba sai malam yace wa min zalika daga cikin haka na'am qala shaykh al-fawzan shaykh muhammad bin salih al-fawzan yace wa min zalika daga cikin irin wannan tafsirin da aka yi na la ilaha illallah bisa kuskure shine akwai na farko tafsiru ahli wahdatil wujudi li kalimati la ilaha illallah yace fassarar yan wahdatul wujudi wahdatul wujudi akwai wani malami da ya littafi ya fi wannan girma kawai mai suna wahdatul wujudi din wai kadaituwar abun halitta ga baki daya kawai Allah komai Allah ne kawai a dunkule yan ahlul wujudi wahdatul wujudi yan komai Allah ne yace akwai masu wannan aqidar fassarar su game da wannan kalma ta la ilaha illallah tana daga cikin fassara ta kuskure da aka yi wa wannan kalma ta la ilaha illallah kamar da ranar nake ce mu gode wa Allah abun bai zo nan bane ashe ya zo din ashe ya zo din akwai su a yankunan mu nan din nan masu aqidar komai ma Allah ne koi wahdatul wujudi alwahda ba daga abu ɗaya ba dunkulewar duk wani halitta a bayan ƙasa ta zama abu guda ɗaya ne jama'a muna tare shine tafsiru ahli wahdatil wujudi fassaran yan komai Allah ne li kalimati tauhidi ga wannan kalma ta tauhidi me suke cewa malai ce ahlu wahdatil wujudi masu aqidar komai Allah ne dinnan kabni arabi ka ibn arabiyyin wa amsalihi kamar ibn arabi da kaman kwatankwacinsa ire-irensa akwai ibn arabi na ɗaya daga cikin masu wannan aƙidar ya yi rubutu fa da yawa shi ma ya yi rubutu a kan wannan aƙidar tasu ibn arabi sai dai mu kula wajen karatu za ka iya ji an ce ibnul arabi an sa alifun da lamun ibnul arabi to shi kuma wannan ahalin sunna ne cikakke shi ma yi wallafe-wallafe yana da tafsirin sama da ya yi mujallaji hudu ibnul arabi shi wannan ahalin sunna ne bambancinsu ibnu arabi wannan babu alif da lamu shi ne mai wannan aƙida tantirin wani wanda ya ƙaurace wa Allah ne ya ɗeba kayansa daga gaban Allah ibnu arabi amma ibnul arabi da ka iya ganin wallafe-wallafensa akwai tafsirinsa mai sufuli guda hudu da ya na ƙur'ani shi wancan ibnul arabi ahalus sunnati wal jama'a din to shi wannan ibnu arabi na ɗaya daga cikin waɗanda suke da aƙidar komai Allah ne malam yace wa amsalihi da ire-irensa yaquluna suna cewa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah akwai littafinsa da wai hususul hakimiyya da ya yi shi wannan malamin a cikin wannan littafin kana neman wannan bayanin in ka tafi za ka sami irin wannan bayanin ya ce la ilaha illallah la ma'abuda illallah babu abun bautawa kawai sai Allah iya ma'anar ba an cire bi haƙƙin kenan la ma'abuda illallah babu abun bautawa sai Allah ko kuma au la ilaha maujudun illallah babu wani Allah samamme da ake samu a ban kasa sai Allah jama'a muna tare kuwa la ma'buda babu abun bautawa illallah sai Allah dan haka duk wani abu da kaga an bauta masa indai an bauta masa su aqida su to ana nufin shi ma din abun Allah ne yace au ko kuma la maujuda la ilaha babu wani abun bauta mawujudun da ake samunsa a barin ƙasa illallahu sai Allah don haka su duk abun da kaga an same shi ana bauta masa to shi din ma abun Allah ne mala yace wa ma'ana haza ma'anar wannan aurun su shine anna kullal ma'budati lalle dukkanin wasu abubuwa da kaga ana bautawa mai bautar gunki rana wata wane ne mutum duk da ka gansu hiya Allahu ai din wannan din su din su ne Allah a wurin su hiya Allah su ne Allah din subhanahu wataala a wurin su duk abin da aka bauta in dai kaga wasu suna bauta abun to kawai abun sunan sa Allah su a wurin su yace wal wujudu indahum la yanqasimu ila khaliqin wa makhluqin yace an ce halitta a wurin su ko kuma samuwa duniya al'alam a wurin su baya kasuwa zuwa ga mahalicci da wanda aka halitta su ba su kasa biyu ba akwai mahalicci akwai wanda ya halitta ka gani daga nan ka gano rashin hankali ya shiga tunda komai da ka gani ya an samu biyunsa komai komai fa a duniya an samu biyu taburma ce eh an samu taburma to an samu wanda ya taburma masallaci ne aka gina eh an samu masallacin haka ya tsiro a a sai an samu waɗanda suka gina masallacin hula ce a kai na iya waye gina waye hular ita ta yi kanta ga hula ga wanda ya hula ga littafi ga wanda ya littafi komai an samu haka to su a wurinsu kawai ba sa kasa samuwar duniya gaba ɗaya a ce wai akwai mahalicci akwai wanda aka halitta huwa kulluhu huwa Allah wai duk halitta gaba ɗaya kawai Allah ce wa hadha ma'ana annahum ahalu wahdatil wujudi wannan shine ma'anar cewa su din su kawai ɗan komai Allah ne kadaituwar halitta ga baki daya yaj'aluna alwujuda yattahidu wa la yanqasim suna sanya duniya gaba daya ta zamo abu daya ba ta karkasuwa kawai kulluhu huwa Allah dukkanin wani halitta a bayan kasa Allah ne kawai mahama abadal insanu min shay'in duk yadda mutum ya bauta wa wani abu fa innahu qad abada Allah to lalle shi kawai ya bauta wa Allah ne ko me ya bauta wa ina ga hankali dai bare dauka ba wannan ko ba karatu kawai hankali in Allah ya azurta mutum da shi ba zai karbi wannan ba ba zai karbi wannan ba ko wajen aiki ne a ce wai kowa oga ne a wajen aikin bai yiwu ne ai ba zai taɓa yiwa ba shi ogan zai yarda a ce wane ma oga ne yanzu kai ne ogan ofis ɗin nan amma ka sani wane ma da muka kawo yanzu oga ne wane ma oga ne ko 20 ne a ofis ɗin kuma kowa oga ne zai yiwu zaman ba zai yiwu ba a masallaci ne eto amma fa mu sani fa kowa liman ne kowa liman ne ya sallar za ta yiwu liman na farko ya yi kabbara sai liman tushi ma ya fara kabbararsa ta wa za a bi lokacin da liman na farko ya tafi ruku'i lokacin na liman na biyu shi kuma ya gama fatiha wa za a bi wa za a fasa kaga ba zai taɓa yiwa ba to su kawai a haka suka tafi mahama abadal insanu min shay'in duk koma mai matukar mutun ya bauta wani abu kawai fa innahu qad abada Allah to lalle shi ya bauta wa Allah hakika kawai Allah ya bautawa allazi abada al-baqara wanda ya bauta wa saniya a wurin su fa allazi abada madha al-baqara duk wanda ya bauta wa saniya wallazi abada as-sanama wanda da kuma wanda ya bauta wa gunki wallazi abada sanama da wanda ya bauta wa gunki wallazi abada alhajara da wanda ya bauta wa dutse wallazi abada alhajara da wanda ya bauta wa dutse wallazi abada albashara da wanda ya bauta wa mutum dan mutum din ya kai babban malami a wurinsa ko wani matsayi wallazi abada almalaikata da wanda ya bauta wa mala'ika wallazi abada almala'ika da wanda ya bauta wa mala'ika kulluhum ya'buduna Allah duk su suna bauta wa Allah ne a wurinsu jama'a muna tare na ina karasa a wurinsu ne da wuri saboda sharrin da muke ciki a yau wani zai rike iya gurnan zai yanke kawai kulluhum ya'buduna Allah duk suna bauta wa Allah ne ce kaji shi ma suna cewa kaza shikenan sai rike nan sai yada li'anna Allah huwa al-wujudul mutlaq domin Allah kawai shine saman me kawai kai tsaye kawai sakakke ko duk abin da ka gani kawai shine Allah kawai shine Allah wallazi yaqulu innal wujuda yanqasimu ila qismayn wanda ke da fahimtar yake cewa ai lalle duniya gaba ɗaya takan takasu zuwa kashi biyu ne duk wata halitta samuwa da ka gani takasu kashi biyu ne khaliqin wa makhluqin akwai mai halittar akwai wanda aka halitta to wanda yake fadan wannan yaquluna anhu suna fadi game da shi yaquluna anhu suna fadi game da shi game da wa wanda yake cewa akwai halitta akwai mahalicci mu kenan da ire-iren mu suna cewa inna hadha mushrikun inna hadha mushrikun ai wannan mushriki ne kaga wani abun dariya yaro ya tsinci hakori ya ce la abin dariya su kai ɗin da kake ce akwai mahalicci akwai wanda aka halitta to su kai ɗin kai ne mushirki a wurinka a wurinsu a wurinsu kai ne afuwan kai ne mushirki ɗin jama'a muna tare kuwa kamar mahaukaci ne zo ya taru ya tsaya ya kalle ku ya kalle ku ya ce mahaukata kawai sai ya kama hanya ya tafi ai dole ya bada dariya eh to su inna hadha mushrikun lalle wannan mushriki ne a wurinsu fala ya kunu muwahidan indahum baya zamowa mai tauhidi a wurinsu fala ya kunu muwahidan indahum baya zamowa mai tauhidi a wurinsu illa man qala sai dai wanda yace shine kadai dai zamo mai tauhidin wanda yace me innal wujuda shay'un wahidun lalle duniya gaba ɗayanta ma abu ɗaya ne huwa Allahu kuma shine Allah din shine Allah kawai su shi ne wanda yake kan daidai wallahi akwai wannan akidar masu harka da facebook suna ta gani ai akwai su akwai wanda har tafsiri yanzu ya sa yana yi fa a yanar gizo-gizo a facebook ana ɗaukansa a zaune yana tafsiri kuma wannan akidar yake ta ƙoƙarin tabbatarwa na kawai komai allah ne shi fa shi kansan da yake zaune yake magana allah ne kai din ma ka daina damuwar da kanka kai din ma kai ma kanka Allah ne kawai ka ji wa kanka haka so komai kai kawai da daina aqida eh kawai komai kai yanzu kawai in bauta maka daidai nayi ka bauta min daidai kai kawai shi yasa nace jarabawa ce ta hankali da Allah yake jarraban su da ita ko suke jarraban kansu da ita afuwan dan je mun yi tuban karatun nan a makarantar islamiyya sai ka ce har yanzu ana bambanta ba a bambanta kaddara ta Allah da kuma kaddara ta mutum ya kaddara wa kansa eh a ba a bambantawa akwai abin da mutum shi ya kaddara wa kansa matsala kuma sai ya dauka kaddara ce daga Allah a'a ta ce shi ya kaddara wa kansa akwai kuma wacce ta Allah ce kaga akwai bukatar karatu akwai bukatar nazari mutum da ya zo ya jefa kansa cikin damuwa da gangan ko ya ɗauko wani abu na shirme ya ɗora wa kansa ya ce wai ƙaddara ce wai ƙaddara ce ta ina ta zama ƙaddara na zo na kwanta a tsakiyar titinan lokacin da motoci suke ta gosulo in ce ai ƙaddara in allah bai ƙaddara mota za ta kaɗe ni ba ba za ta kaɗe ni ba in ta kaɗe ni kuma ya ce ƙaddara ce tsautsayi ne ganganci ne ƙaddara ce iya amma wace na ƙaddara wa kaina ba wacce Allah ya kaddara min ba wallahi akwai wannan akida suna nan suna nan na yi tsammanin ba za mu zo gaban nan ba da na ciro shi daga baya mun karanta mun saurari wannan abun wannan akida tana nan tana nan ina ɗauko shi za mu katsa rikodin ɗin amma ina ga insha Allah sati mai zuwa za mu tura a wayar wani sai mu kunna ta ga bidiyon kowa ya kalla kuma wallahi mutane irinmu mutane fa irinmu kuma kai tausayinka suke ji kai tausayinka suke ji da baka yadda da hakan ba wai Allah ya fahimtar da mu su ma Allah ya fahimtar da su mala yace wa yaghulatu ko wa yaghulitu wannan gurin man yaqulu yana yin kuskure yana rudani wanda yake cewa wala ma'buda siwaka babu abun bautawa koma bayanka wannan mun dawo akidar mu kenan malam dai mana gyara wanda ke ce babu abin bautawa koma bayanka in ba kai ba li'annahu yuwafiqu qawla ahli wahdatil wujud domin yana dacewa da fadin su waɗannan 'yan wahdatil wujudi walau zada bi haqqin da zai ƙara da cewar bi haqqin yace la ma'buda bi haqqin siwaka ya kawo wannan kalmar bisa cancanta fasarat sai ta zamo la ma'buda bi haqqin siwaka babu abun bautawa da cancanta ko bisa gaskiya in ba kai ba la sahhat to da kalmar tasa ta inganta kace kawai babu abun bauta sai Allah kai shiru yace a'a akwai kuskure kace babu abin bautawa da gaskiya ko babu abin bauta bisa ya cancanci a bauta masa sai Allah yake to nan ce ta inganta qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace zalika bi anna Allah huwal haqq hakan saboda Allah shine abin bauta na gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi kuma lalle abin da suke kira suke bauta koma bayan Allah huwal batil wannan shine ƙarya shine barna wa anna Allah kuma lalle Allah huwal aliyul kabir shine mai girma madaukaki mai girma wannan fassaran yan wahdatul wujudi kenan su ne wahadatul wujudi ɗan komai Allah ne Allah ya fahimtar da wanda ya fahimci wannan fassara ta la ilaha illallah da irin wannan aƙida mu kuma Allah ya ƙara tabbatar mana da cewa kuskure ne ya ƙara ba mu ikon nisantar wannan kalma din mala yace daga cikin waɗanda suka yi fassaran wannan kalma bisa kuskure na biyu akwai tafsiru ulama'il kalami fassaran malaman magana philosophers philosophers likalimatin tauhid ga wannan kalma ta tauhidi yace ulama'ul kalam yaqulun malaman magana philosophers suna cewa la ilaha illallah in an ce la ilaha illallah din nan su aurun su shine la qadira 'ala al-ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illallah la qadira 'ala al-ikhtira' suke cewa babu mai iko akan kirkira in an ce la ilaha illallah suna suka ce ana nufin ba mai ikon kirkira wal khalqi da kuma halitta wat tadbiri da juyar da jujjuya al'amura ko sarrafa al'amuran wal ijadi da samarwa illa Allah sai Allah wa hadha ghayru sahih mala yace wannan kuma ba daidai bane ba ba ingantacciyar fassara suka yi ba wannan fassaran ghayru sahih ba fassara ce wadda take ingantacciyar fassara ba hadha yuwafiqu dinal mushrikin wannan fassaran tana dacewa da addinin mushrikai hadha yani hadha tafsir da suka yi wannan fassara din yuwafiqu dinal mushrikin yana dacewa da addinin mushrikai su ya yake yace fal mushrikuna yaqulun su mushrikai suna cewa ne la yaqdiru ala al khalqi illa Allah ba mai iko akan halitta sai Allah yace mushrikai ma sun yarda da haka wai halice ka da ka ji yace Allah yace ai Allah ne ya halice mu ko dan Allah da ya halice ka da ka ji mushriki ma yana faɗa haka la yuhyi illa Allah babu mai rayawa sai Allah yace mushrikai ma sun yarda da wannan saboda suna ganin mutuwar ana yi a gaban su wala yumitu illa Allah kuma babu mai kashewa sai Allah wala yarzuqu illa Allah kuma babu mai azurtawa sai Allah wa hadha tauhidur rububiyya wannan shi ake kira tauhidi na rububiyya na ar-rabb kadaita Allah akan abin da ya halitta akan aikin sa an ce tauhidin rububiya kai tsaye kawai a dunkule kadaita Allah akan ayyukansa abin da ya shafi aikinsa kaga halitta rayawa kashewa azurtawa da sauransu duk wannan aiki ne na Allah ka kadaita wani Allah akan wannan wani bangare ne guda daya daga cikin bangarorin tauhidi guda uku ar-rububiyya kaga su kawai sun tafi akan wannan philosophers in dai ka yarda da Allah akan shi yake halittawa shi yake kaza shi yake kaza to ba sai kuma ka kadaita shi wajen bauta ba ka yarda da Allah shine mahalicci amma wajen bauta zaka iya bautawa Allah zaka iya bautawa wani Allah ban san ko muna tare ba zaka iya kaza kuma zaka iya kaza a gefen bauta kuma wa wani Allah kaga wannan malam yace wanda ya tafi akan wannan fassara ta philosophers shi ma yana kan kuskure Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai yace na uku تفسير تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمعتزلة akwai bangaren kungiyoyin jahamiya da na mu'tazila masu wannan akidar su ma akwai fassarar da suka yi wa kalmar la ilaha illallah aljahamiya su ma wani bangare ne da suka dauki wata akida da suka dora kansu mabiya goyen jaham bin safwan at-tirmidhi shine wanda ya jago ko shine wanda suke danganta kansu a karkashin wannan tafiya ta jahamiya da kuma mu'tazilawa yace su abin da suka ce ko ɗaya daga cikin fassaran wannan kalma na kuskure da aka yi fassaran yan jahamiya da kuma mu'tazila yace tafsiruha inda haula'i fassaran ta a wurin waɗannan fassaran wa la ilaha illallah din a wurin waɗannan suwa jahamiya da mu'tazila wa man wa inda man sara ala nahjihim da kuma wanda ya tafi akan tsari irin nasu irin tsarin su wa inda man sara ala nahjihim da kuma a wurin wanda ya tafi akan tsarin su huwa nafyul asma'i was sifat shine kore sunaye da sifofi na Allah so kuma sun yadda da akwai aikin Allah halittarsa da kuma bauta amma akan sunaye su kawai akida su babu sunaye na Allah babu siffofi wanda dole sai da shi li'anna man asbata al-asma'a was-sifati domin duk wanda ya tabbatar da sunaye da siffofi na Allah madaukakin sarki ba akwai Allahu ba Allahu al-kaza al-kaza sunan Allah 90 ba ɗayan nan da muke ta irga su 99 ko ɗari ba ɗaya ba to su a wurinsu babu wannan kawai duk wanda ya tabbatar da waɗannan shine li'anna man asbata al-asma'a duk wanda ya tabbatar da sunayen nan wasifati da siffofi na Allah yakunu indahum mushrika yakan zama mushriki a wurinsu su ma kaji in dai ka koyi yadda da wannan to kai ka zama mushriki yau da shirkar ba kawai kawai abin da yake kai shi shine daidai wanda baya kan nasa shine mushriki kawai haka aka yi ta dauka wat tauhidu indahum tauhidi a wurin su ka zamo mai tauhidi huwa nafyul asma'i was sifat shine kore sunaye da sifofi na Allah madaukakin sarki kaga ita ma nan fassara ce da aka yi wa kalmar ta la ilaha illallah bisa kuskure Allah madaukakin sarki ya datar da mu za mu shiga gaban nan ya muke da shida alam din nan a daidai gurin zai katse na mala ya ce tafsirul hizbiyina min alqutubiyina wal ikhwaniyyin sannan akwai fassaran kungiyoyin 'yan kutubiyuna da 'yan ikhwan ya ce su ma sun yi wa wannan kalma fassara ta kuskure kutubiyuna su ne masu bin sayyid kutub ya ce sun yi wa wannan kalma fassara ta kuskure sannan kuma akwai ikhwanul musulmi ya ce su ma sun yi wa wannan fassara fassara ta kuskure a yadda malam ya kawo ya ce ya ƙuluna suna cewa la ilaha illallah in an ce la ilaha illallah ai la hakimiyyata illallah su kawai sukan ce babu wata hukuma sai ta Allah babu wata gwamnati sai ta Allah babu wani hukunci sai ta Allah kawai su shine abin da ake nufi da la ilaha illallah yace yan mabiya sayyidu qutb da ikhwanul muslim yace su fassarar su kenan kawai an ce la ilaha illallah din nan ba kore bauta da muka yi ta bayani a baya wa wani Allah a tabbatar da ita wa Allah shi ake nufi ba a su kawai suna nufin babu wata gwamnati sai ta Allah na haka su fice na fitonsu kawai shi ne a rusa gwamnati kawai babu wata gwamnati da da a ce yanzu akwai gwamnatin kaza gwamnatin kaza a rushe kawai sai ta Allah kadai su kawai iya ma'anar la ilaha illallah a wurinsu kenan malam ya kawo wannan a matsayin shi ma fassara ce wa la ilaha illallah fassara ta kuskure fassara ta me ta kuskure ba nan aka sami babu wata gwamnati sai ta Allah ba babu wani hukunci sai na Allah babu wani ilimi sai na Allah ba aka kore duk wani ilimin zamani boko haramun ce duk wani ilimin kaza haramun ne sai me kadai na musulunci ba kaza an takaita musulunci wayewa an takaita haske da fadi na musulunci Allah ya ganar da mu mala yace wal haqimiyatu ita gwamnati ko hukunci hukuma kama yusammunaha kamar yadda suke ambatonta juz'un min ma'ana la ilaha illallah wani yanki ne nan ma'anar la ilaha illallah Allah ya sa muna tare mala yace ita wannan hukuma din da suke ce babu wata hukuma sai ta Allah ai wani yanki ne na ma'anar la ilaha illallah din hukunci din gwamnati ya ce li'anna ma'anaha domin ma'anar la'ilaha illallah ɗin nan shamilun likulli anwa'il ibadat ya kunshi dukkanin wasu nau'ika na ibada shamilun likulli anwa'il ibadat ya kunshi dukkanin wani nau'i na ibada kaga ba a takaita kalmar a wuri guda ba a ce iya hukunci take magana iya gwamnati take magana a kafa gwamnati du sauran abubuwa a kawar da shi a'a iya kawai bautar Allah kaɗai ake magana a banda halittar Allah banda sunayen Allah da siffofin Allah a ma'anar ta tabbato ta tattaro duk wani nau'i na bautar Allah madaukakin sarki fa naqulu lahum sai mu ce musu wa aina baqiyatul ibadat indai an tafi akan cewar iya kawai fassaran shine babu wata hukuma sai ta Allah babu wata gwamnati sai ta Allah shine kadai abin da ake nufi da la ilaha illallah mala yace to mu ahlus sunnati wal jamaa sanaqulu lahum sai mu ce musu wa aina baqiyatul ibadat ina sauran ibadun kuma to ai ina aka bar su aina ruku' ina ruku'i kuma tunda iya wancan aka dauka ma'anar la ilaha illallah to kuma ina matsayin ruku'in da muke a sallah wa aina sujudu ina matsayin sujudar da muke a sallah su ma duk yanzu ba ibada bace ba ce shiga ma'anar la ilaha illallah ba wazzabhu ina yanka da muke yi wan nazr ina bakance da muke yi wa baqiyatul ibadat da sauran ibadu dai ina suke su ina matsayin su in an fassara wannan fassara irin tasu jama'a muna tare kaga wannan kadai tambayoyin zai sa a warware fassaran da suka yi wa kalmar la ilaha illallah dan haka ita ma wannan fassara ce ta kuskure daga cikin fassarorin da aka yi wa wannan kalma ta la ilaha illallah fahimta ce ta kuskure daga cikin fahimtocin da aka yi wa wannan kalma ta la ilaha illallah Allah ya azurta mu da fassara ta daidai mala yace hal al-ibadatu hiya al-hakimiyatu faqat shin ibada ita ce kawai gwamnati kadai a tsaida hukuma kadai shine ibada idza kana ma'anaha indakum al-hakimiyatu faqat idan dai ku masu wannan fassaran ma'anar la ilaha illallah ya kasance a wurinku shine kawai tsaye da gwamnati kadai to ina sauran kawai shine kadai ibada wa aina ma tanfihi ina abunda wannan kalma ta la ilaha illallah take kore shi min anwa'i shirki na nau'ikan shirka kenan shi yanzu a bashi a ci gaba da sauran komai in dai an tsaye da hukunci na Allah an tsaye da gwamnati shikenan duk sauran abubuwa kara aikata su ya subhanallah malai yace tsarki ya tabbata ga Allah yambagi yambagi tanabbuhu li hadhihi al-umur ya dace a fada ku game da waɗannan al'amura yambagi ya dace me ya dace at-tanabbuhu fada kuwa li hadhihi al-umur ga waɗannan al'amuran ya dace a fada ku akan su li'anna hadhihi kalimatun azima domin wannan kalma ce babba kalma ce mai girma wannan kalma ta la ilaha illallah ba fa karamar kalma bace ba musuluncin gaba ɗaya akan ta yake hiya almunajjiyatu minan nari liman haqqaqaha ita ce mai tseratarwa daga wuta ga wanda ya tabbatar da ita Allah ya bamu ikon tabbatar da ita jama'a mu dauki kalman nan da gaske hiyal munajjiyatu minan nar ita ce mai tseratarwa daga wuta liman haqqaqaha ga wanda ya tabbatar da ita Allah ya zurta mu da hakan wa kullu dini dukkanin addini kuma da ka gani na musulunci yambani alaiha yana ginuwa ne akan wannan kalma ta la ilaha illallah shine manufar da ta samu ka dauko littafin duk addinin akan ta yake ginuwa min awwalihi ila akhirih tun daga farkonsa har sa duk wani abu da mutum zai ibada aka rasa wannan kalma ta ta Allah to fa ibadarsa za ta tashi a iska ne Allah ya tsare mu daga bautar iska ba za ta tashi a iska ba mutumin da da a ce dan Allah ya ji a'a amana ce dan girman shehu kai kaza ya aikata ai ibada ta tashi a iska ta tashi a iska wanda dai gaga wani Allah shi ya cancanta a karbe shi a bauta masa bayan Allah kaga ai dushiri ne ta ake yi wannan kalmar Allah ya azurta mu da ita mala yace wa da'watur rusuli yace kaga da'awar manzanni kuma har ila yau wal kutubul munazzala da kuma littattafan da aka saukar ba an saukar da taura ba an saukar da injila an saukar da zabura an saukar mana da alqur'ani ba mu al'ummar karshe yace wal kutubul munazzala da duk littafan da aka saukar daga sama kulluha mabniyatun ala hadhihi al kalima dukkanin su an gina su ne akan wannan kalma kulluha mabniyatun ala hadhihi al kalima dukkan su an gina su ne akan wannan kalma ta la ilaha illallah dan haka da zaran kaga mutun ya tafi wuta ya sake wannan kalma ne da zaran kaga mutum ya doro akan wannan kalma to ya dauki hanyar tafiya aljanna ne Allah ya dora mu akan ta akwai matsala ina ga insha Allah zamu tashi akan fassara ta biyar waɗannan fassarorin da malam yayi fassarori ne na kuskure fahimta ce ta kuskure game da wannan kalma wanda kuma koda ba a ce ga wani bayanai a karkashin su ba daga jin fassaran in dai Allah ya azurta mutum da hankali zai gane akwai kuskure a cikin fahimta akwai kuskure a cikin fassarar da aka yi za mu tashi akan tafsiru ahli sunnati wal jama'a fassarar ahli sunna wal jama'a game da wannan kalma ta la ilaha illallah su kuma me suka ce game da wannan kalma ta la ilaha illallah akwai matsala insha Allah za mu tsaya nan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta na'am matsalar نعم